وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دلال الأربعاء عشرين دا يومي قولي كده ashirin da shida ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da da bakwai ne ashirin da bakwai ko haka ne shi kuma wanda ba a sabanin ga nawa ne yau hudu ga wata hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba a manta ba mun ga yadda shi na ɗari biyu da uku za mu tashi ɗari biyu da hudu wannan littafin ya albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan inda muka tsaya a babi na sha shida za mu tashi babi na sha bakwai hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari uku da sittin da uku مالك باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة wato la tadkhulu almalaikatu baytan fihi kalbun wala sura malaiku ba ka shiga gidan da yake da karnuka a ciki ko kare wala suratin ko bacin bacin hoto ana bi hurairah radiyallahu ana bi dala radiyallahu ta'ala an an karbo daga hawa dala Allah ya kara masa yadda kala yake sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzo kira da hannun Allah tabbata a gare shi ya kuli yana cewa la tadkhulu al mala'ikatu baytan fihi kalbun mala'iku ba ta shiga gidan da yake da akwai kare a ciki in ba karan farauta ba a karan farauta ko na gashi yawa wala sura ko kuma sura nan abin da malamin ke magana malaiku wanda shiga jinin ta ce as-sayyahina an gane ko shine malaiku rahama ake nufi banda kuma al-hafaza wal hafizina inda al-maut wa inna alaikum la-hafizina da Allah ya faɗa su ko mai zaɓi ko kuma kan ne a cikin gidan kan gaba ko za su shigo dan kawo ne ya a to kai ka ji nan mutum yana son yin da yasa sai je a aje je a yana zan nan ba za su dau record ba to ba su dauka record ko ni ina kaje ba za su bi ka malaiku rahama ke ni as-sayya'i malaikatu rahma da zuwa ce sannan kamar da muka faɗa wannan alhaka za da Allah yake wa inna alaikum la azidin kiraman azidin su ko ina ta shiga ko gidan jiya ta shiga ko gidan tashi ko gidan zina suna nan su suna zuwa saboda haka duk inda ka je za su bi ka kuma su zo su bada bidiyo gwamnati ɗin ka ranar alkiyama cewa ga shi tsoro yadda ka ga CCTV haka haka za a nuna ba da malaikun da suke daukar rai su ma ba ruwan su da ko ina ka shiga ba abin da ya dame ko ina za ka danna za su bi ka yauwa ko wannan shi abin da malamai suke faɗa wala sura ko wani hoto ko sura su kimsa tamati hoton butun butumi shi ba a farko nake sura butun butumi shi ne abin da aka sassaƙa kenan ai kamar kamar ya tsana ai babba ko karama to in dai ba yarinya aka ce wanda ba ta girma ba haramu ne a ajiye ta idan amma idan da yarinya karama ba ce ita ma ba namiji ba aka ajiye ba ko kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul mara dalili ko shine hadisin da Aisha wanda annabi ya kawo wata ya tarar ita duk da dai kananan shekaru da aka kawo da tana wasa da doki ta shi ma yi surar dokin ta tako ya shigo da ne yau da tana wasa wannan ba dace ya dauki ya daga doki da fuka fuki take baka taba ganin doki a lawan Suleiman ba doki na lawan Suleiman kana wasa da wanda duk annabi ya gari ya ga ka doki na zai ce kace mara ko kai da kike da wasan ka to annabi da ya ga Isra'il bai karfe wannan dokin daga hannun da ba har sai da ta fara al'ada tana fara al'ada sai karfe sai ta karye shine wala suka ce yarinya ka ba ya halatta a ba ka irin wannan a gida kana ce da ba da yi tsana ko wani abu irin waɗannan babu babu ne amma idan ta girma in dai ba wata aka haifo ba to bai halatta ta dora kamar yadda wani ma sai ta ce da yi su ko university ce ta kasuwa mace ta rungumo kuri hanyar da suke suna gani cikin wata su za a gani farin kuma ƙasar keji haka wannan dubura su gurin da kake gani ana jarwa a danja za a gani tarin gumo da ta tore wacce shiga lakta in lakkaran bai tsari ne ya koro da in ba yi da tsari ya kyale ce ci gaba da harkar ta kawai yawa ba su turawa ne ko to wannan abin da ba a ingila ta jawo ba a faransa ba wallahi haka za ka gani sai kina kan raino da shi aure ma inda ta ji take kuma wannan zune zune auren za ka tashi dauka kayan ta ba wa rani ba ta dauka ba amma ta rako kasan ta yi jarun gume ne to annabi ya hana haramun ne to shi ne yake Ok, hadisin ya gare ko? Ma yi wa kan min al-hadis. na farko abin da zamu koya da rage hadisi la tadkhulu al-mala'ikatu illa al-amakin al-fajira malaiku rama ba ta shiga guri in ba da sarki ba na biyu la tadkhulu al-mala'ikatu bayda fi kalmin wala tinsa idan da aka ajiye kare in ba na gadi ba karan gadi kuma karan gadi ga wani cikin da ake kodin ji da mutane za ka da dar ake cika yawa ko wanda yake kula da dabbobi irin na fulani da za ga an sake shi ya tafi wani ma ba ba kula da nan a gurin za ga shi zai raka dabbobin to wannan ya halatta ko na farauta na uku al-maqsud bil mala'ikati hum mala'ikatu rahma abin da ake nufi da mala'iku anan shine mala'ikun rahma ana abi dala an busir bin sa'id an karbo daga abu dala daga bukin dan tayi shi wannan kamar mun faɗi Oji, Busir bin Sa'idi, Allah zai da bina Khalid al-Juhani. Lallai zai da kan Khalid al-Juhani a jaka ya ga kafi, ya ba wa labari. Busir bin Sa'idi. Wa ma Busir bin Sa'idi, Ubaidullahi da Kaulani. a lokacin a tare da busur ibn sa'id akwai ubaidillah al-qawlani shi wannan busur ibn sa'id ana faɗa cewa babban malami ne sannan mutumin madina ne bararren bawa ne kuma al-azraj yawa ya haibu ni ma'in da imamun na kayi suna cewa fikan yana cikin mutane masu yawan bauta da ake kiransu zuhasa masu gudun duniya sannan yana da yawan hadisai ya rasu a shekara ta ɗari biyu bayan hijira to shi ne kusur bin sa'id allazi kana bi hajr maimuna yana karkashin wato maimunatu zauki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ما زيد بن خالد زيد بن خالد يذكر سوى أن أبا طلحة حدثه shi ma Abu Dala al-Ansari ya gaya masa cewa annan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah jira da insha Allah tabbata gare shi kana ya ce la tadkhulul malaikatu baytan malaiku ba za shiga gidan da shi suratul aka aje mutum butumi shi ne ba da yake magana hawo suna yin manyan hotunan nan da za ga mutum ya zo falo ya samu enlargement kawai ya saka ba za ka gane ko ba su haramcinsa halinsa bai kai irin na mutum mutumi ba ko za ka gane implications ɗinsa yayin da aka samu mai larurar rashin lafiyar aljanu. za ka idan ka zo rukuya ya da wannan hotuna a cikin gida aljanu ba za fita ku ka ga yana da nasa aiki ko da ba a ce masa haramun ba an ce baka ruwi ne bai kai ai shi wannan hoto ne mai imel kaza kaza kaza ai ba a tattala shi aka yi ba to ko da an bashi a iya wannan gurin to za ka ga yana da illa duk wanda yake harkar rukiya ya san wannan idan aljanin ba ya ji zafi ya fita ko zai ko ba cikin hoton ya huta kana gurin zai kuma dawowa cikin mara lafiya ko ba ana sai in ya je huta zai dawo in ba ya fita to cikin hoton zai koma ya zauna Yanzu tana da gidan da hotunan suka yawa da wani abubuwa ya kasu sun fi yawa. To shi ne yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه السورة قال بسر بسر يجي فمريض زيد بن خالد sai zaidu dan kari shi da ya ba shi labarin sai rashin lafiya ta kawo butuk ibn sa'idi yace sai muka tafi shi da ubaidullahi da kaulani yace sai fa'udna wa sai muka tafi dubai shi ne dama ɗaya daga cikin haƙoƙin musulmi a kan musulmi mai musulmi mutum mai da lafiya an sani a ji a duba kuma kana ɗauki hudu ba ke nan cewa zai da wani abu ba haka za mu duba shi ba komai ke ɗan ne sannan da komai ɗin ba dole sai an je da mu da aiwa ba ya ku je ke da yana ɗari biyu ce ku ba wani ne da mu da abu ba ya ta a rashin lafiya da shi ba ya ta ku je ku ba shi ɗari biyu kawai abin da zai ya ya in kuma babu a gaban ba haka ban ba sun ya kuka kai wajen ya fi kutkut yawanci masu marasa lafiya ba ta can wasu abubuwan da ake wasu amma an kuɗi ne shi ne zaɓen ne za a ce masa duk da yanzu ke nan yana ta hanawa cewa karka je yanzu haka na ba komai sai ka je wani ma ba ta tashi wace har ya mutu a ta cewa wani ta ta rana wannan abu da yake kai da jan ku ba za a duba ko saboda ba komai a addu'o'in ku ake so a dai addu'a ita ce bukata to dai ke cewa zai bin kare da rashin lafiya muka je dubai sai ka na da dubai ki wato bi sikirin din ka sawi kawai sai muka ga a gidansa muka hango wani labule jikin da akwai turori hotuna ka san musamman kana da kima ta addini ko kana karantarwa yanzu lokacin da kake karanta wani abu lokacin da aka je gidanka za a fara dubawa ko aka ga iyalin ka ga ita tana sa hijabin kowa ta ka rike mu da kullum matan mu za hijabi eh ka tana zawa wannan hoton da a fara kallo cewa duk ka ce wa dan mukai ta bi kwamtal baki kai ma wata ka daji an ga kuma wani ma da gangan zai dauko ta a bidiyo ya zo jira an tuna da gurin ya ce kun gani ko ai mun ga muku duk kaza to kaga kawai dai suna zuwa gidan wasu ban da wannan hadisin ba sai suka kalli labalanta wannan kuma ɗabi'ar mutane suna duba labalan sai suka ga hotuna وقلت لعبيد الله لقولاني جئت عبيد الله لقولاني جبت بن سعيد ألم يحدثنا في التساوي wannan ba shi ya ba mu labarin hadisin nan bane na hoto ba shi ya gaya mana ba kaga sahabu annabi ne ba wannan tabi'ai ne wajen tsibu wanda lokaci ne ya gaya mana cewa mu sa hoto ba gida ba kyau ba fakala yake innahu kala yake shi yana illa raqamun fi tawbi yake amma banda lambobi lamba da ake rubutawa su ce ko irin wannan lambobin yake wanda irin sa cikin tufafi yake alaka ne ta hukuntu alaka ne ta hu baka ji ba sai baka ji ba kuntu sai nake la sai nake ni ban ji ba an gane ko kanin da yake bala yake to haka ne kadi zakarahu ya kira shi ne malamai ke cewa zakarahu jiwa shi wato wannan wanda aka yi wa bayanin wanda ake yi wanda ya bada maganar wannan ya tuna ba cewa ai ya ce banda hotuna ba wannan abubuwan da ka hango a cikin labule ba hotuna ba ne lambobi ne sai ce baka ji hadisin ya ce mana banda lambobi ba to a wannan lambobi ne sai ce eh to na tuna na tuna dikin dan sai ya wuce ya kaga al-raqam din shine illa raqamun fi dawri shine kace al-raqamu an-naqsh wal wajh ala ala zane zane ko kuma wasu lambobi na ina da ba wannan kaga wannan yana magana akan matasan da ke sa irin rigunan nan ko na yan bada ko na celebrity a zo da hoton celebrity din namiji ko mace a jiki a zo masallaci a irin wannan malam malam ya zawo ji goro ce da ba da rogo ne kama shi da hula shi goro kare wani ba hula wannan tara wannan tara ka shigo da wannan ƙananan kayan ba za ka je tsawon gaba ba saboda haka ba kyau mutum ya sa hoton riga da hoto ya shigo saboda za ka rika ɗaukan gaji su za a samu distracted mutum yana sallah dole wannan abu in ka iya karatu ka karanta babristi ko wani abu da ya gaba da wannan an kwakware kuwa kana karanta in ka iya boko ko ba ne za ka karanta babristi ko ba ne na faɗa bane yawwa yawwa na yi kuna da iya ne ko kuna mamaki haka na san babristi kuma duniyar muka san da wala kai ka abaru kana ji gwaragen yawwa kawai kirinto ne ba sani ba amma dai wannan abubuwan yawwa an gane ko ki zo da haka wata rana wai kullum na jiro labarin da suna cin dariya sai wani kuturu ya shigo masallacin mun da labarin ita waje ne na tafsiri bayan ita waje ne ya kanke an gaya maka an gaya maka an tsaya maka ba a shiga cikin sai ce waye sai ce waye sai ce waye wallahi ka ka ka ta ko sai ce mata Allah ne ba da annabi ne yake kan ba ka aika kai ba ka aika annabi ne wanda yake kan ba ka aika tabi wa kalmar wai shi ma shi ne da ka kabe yau ya annabi ne yake kai ma ka aika ka duba yadda ya kwatanta wasantar ki an gaya maka an gama kawai ke bara kunkuni yana cewa ka yake ai ba wani na faɗa annabi ne yake kai ba ka aika kawai ya bu wanda yau shi ba wai ba ai tabbatar da kake ba cewa annabi ya hana to annabi ne da ya zo kula ya hana ce kai ma ka aika abin da aka mara kyau ne ai kuskure ne zai wato amma dai tun daga yadda yake kan haka ta ne biya gudu shi ke to shi ba ya barin ko ta kwana to kaga wannan shi ne abin da za mu koya la tarkulul malaikatu baitan fi istimsal duk gidan da yake da mutum mutum malaiku ba ta shiga na hama nabi a rukkatu fi kitabin shehu ladidi da sawi an yi sauki ka dau kai amfani da abin da yake da zane zane ko lambobi a can amma ba haka muka ta mana an sa lamba goma an sa jeji ko lamba bakwai an sa bakwai ne ko cristiano ronaldo ko lamba goma an sa okota misali kawai ka zo ka tsaya a gaban mutane a an fahimta da jago ko ta a hudu an sa daniel abokan shi ne mana kan ka zo ka tsaya a gaban kai shiga mutane suna kalla suna karanta daniel abokan na ko kai kam sai ka zo ka san ko lambar sai kam wanda yake da wa ka kuɗa na yake musulmi musulunci da musulmi kar ka ta mana jimar ka karantawa a zalla a daidai bane in ka farka ta zama dole kuma da shi ga wani kalbi wallahi musamman baya daga shi sai bango ya bai karantawa saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da yawa matasa ku ne masu wannan matsalolin sai a lura gaskiya mutum zai zo sallah sai ya san irin kayan da zai sa domin da an zaki nan cewa sai ya zaɓi jita ya saka na'am an aisha radiyallahu anha qalat kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari dan aisha tace wata rana annabi ya dawo daga tafiya wa qad sakartu bi kirani bi na ila bili shine sakartu an gane ko yawwa na yi labule da wani labule na na ta labule da wani labule na ala ta wacin biyi an gane ku yawa a wata yin bukata shi ne ba da yake cewa shi ne bankin kabirun munhadirun bil ardi kabirun bil khizana dan taki ne ne gaba da loka an gane galin da dan dan dan karamin taki galin da yake da wannan labulan shi ne za a wajen ne wasu malamai suka ce a daga cikin daji ne ake zuwa ƙara kamar yadda ake samun fulawo da kaza an ɗan raba guri to irin haka a ɗan yi wannan eh to kamar haka sai ta lullube da wannan labulan da ta sun ba ki manoni da yawa kamar kan guri ne ta keɓance kawai shi ya haka masu a jikin wannan labulan akwai hotuna فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكتهم النبي أنا كان يجي تجوا أن الله ولا شيء يجي وكان فيه أشد الناس عذابا يوم القيامة ما في أتلا من عذاب على القيامة الدنيا الذين يباهون بخلق الله شنو واتك الخير على الله قال سيدك فجعلناه وسادا me yake ta ji ba kona muka yi ba tunda ba za ka kace ba surar tijara da rabu zai zamto kawai bai ta zama guda ba can sai dai ka rika ba ko ka ga hannu a can ko abin da ya kama da wannan kace sai ne sai ne sai ne riga kudo ne da da da abin ba ta dau abu ta dau abin da rike ba in ba ta yanzu ne yanzu sai a ji ta gidan su sai a yi na biya dan me zai maka kaza kullum shi za mu ke gaya wa mata matan annabi za su kwaikwaya kaga na ya dan ba da yabo duniya ko wani da ne ko wanda zana ba amma ka duba yadda take ba da dare yadda take nuna wa matan mu yara su zauna da maza kace ni wannan kuma dukkan cewa amarya da an ce amarya ba ta ne kana ji da wannan awarta amma kuma kai hakuri kace sai na mai da shi eh kan da yabo duniya ba ai ai ka ga abin da muke faɗa misali a balle yanzu ka ga yanzu ba ya sai an yi doka ba za a shiga jami'a ba sai an fita ta ba ko ai za ka ga da daga 2000 zuwa baya ai duk wanda ka ya gama wa'in da ne ko ya wuce ta ba yawwa yanzu ne da private da yawa da wai yara suna jami'a suke fara boko zai ga dan sha shi da sha biyar ma ya gana shi ne ba da ne na? yawwa ga tsallaken da ake yi ya ce yaro da kanka makaranta haka gaya maka kamar kanka ya gwada ya zo ya gwada jarabawa jarabawa aji gida yana aji hudu to zai kai ne kan yan ar shi ta sai an gida a cikin kirbi za ga saboda ƙananan shekarun sai mutum ya je hankalin sa bai nuna bai cikin kirbi za ka gani an tashi za a yi rayuwar da su za idan za a dabu a ruwa da su za a saboda mutum bai hankalin sa bai nuna ba wani abu da za a yi miki da zai ga mutum ya ce tsakanin da alaikun salam na? aiko sunan waye ta fi ne a kan laba a su aiko ƙur'ani ne aka rubuta ba a baya kan keke nan ya halatta ka zo ka gida zaman mutane domin ko kuma wani abu da yake na istighfari da azkar musamman mutum zai concentrate ko kuma kana kallon da ana kalla za a zo mutum ya rafa a rika mutu da shi yace shi ne ba saboda haka abin da ake so kawai munajati ake so kai da Allah ka shiga sallah ba a son komai ya shigo kurdi kaga har rubutun da ake yi wa annal masajid lillahi a kewaye a ga wani masallaci a rubuta cewa duka biyu lillahi ya ci wani kura a kewaye wallahi ba kyau ba ya ko shi bane kawai ba zai yawa amma an kai kake da masuliyya ai ba za ka bari ai ba ka ga kawai kudin ne da iko ana da iko da kudi doba a rubuci iya wannan kudin jari ne ba wanda ake zana wannan ayoyin wani babban jari ne dan kai kudin da ake kakewa haka ga wannan saboda haka ba kyau karewa ba shine shine da Islam ko cewa wanda ake zuwa ma a yi a ciki masallaci babu kyau duk alwajin yin gudaru kuma an gani amma wani wani lokacin ba wanda za a ba su da gurin malami saboda zai samu wani abu kawai zai yi ana kuskure ya kamata a gaya mutane gaskiya ko ba za su ji ba to sai ka mai da shi wuta da kulo guda ne an wuta da kai ko kullun duka guda biyu yawa ma yi kadu min al-hari jawab istiqadi ma bihi tasawi fi ma yabda'am yawa halatin daukan amfani da dan yankin da yake da lambobi a ciki ko zane-zane mutukar za a amfani ne da shi wajen kimfida ko gudu bayanu anna ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyamati alladhina yata alladhina yatabuna khalqa Allah dole ne ce kai kai halittar Allah shine mabiya tsananin azaba ranar kiyama ana ga ummin mu'minin radiyallahu anha anna istarat numru qatan fi hadha tawi uwar mu'minai na da Allah ya kara mata ita ta fi numruka shine al-witada kullu ta je wani gudu iya da sawo jikin sa akwai ganin duka da hotuna falamma falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saba halin ba annabi yana gani sai sai a bakin koba falam ya dakulu sai ki gaba ka wannan kuma sai ki kawo nuna wa mata cewa dan mace tana da abu dafiya iyayen ba da suna canjawa shekara da zuwa canja mai gida langa tuwo da miya da kwanan ja da kudin ta kuma kuma ba za ka taba ji kai gori ba amma yanzu sai yanzu tana yi tana rikewa ko nan da kamata wanda ya zaka ga ma ita ce siya kwalika ma ba ka siya wata kila an ga mu tsawon da dan da tsakanin ka da ita sai ka ba ta cewa kwalika ma ba ka siya ko da abun ba abun gori yanayi musamman yanayin yanzu da ake ciki yanzu ta tunna wani yanayin mun complain akan iyalinsa a sai da ya ba da sosai wallahi yace malam talauci a kaina aka bada talauci yace saboda wai kawai shi abin da zai zo ya ciyo kaya kayan miya irin wannan yanayi yace a lura a tantana ko wannan abin kawai wai shi ne wai ya ce mata tana almawar zarin saboda ya ce wai a kula kayan miya yanzu ya zama abin da ya zama a je ita ta gani kai ya yi kiriyar ko mai ya dinka da wani abu sai ya ji kaza kaza sai yake to yace ma yanzu tambaye da ya muke wa ji idan me ya hukuncin matar da ta tafi gidan su ba kai kake ta tafi ba sai yake karka bi ta nake amma idan iyayen da suka kira ga me da yi to ka ji da an je na ka ce ne ka ce kai ba ka sani wanda zo ta fada haka ake nake idan iyayen da ci ne in suka ga aka abinci ta kawo kana ce ko wani abu kace to baban ce wani zai ce ba ta kai gaba wallahi shi zai hora ka ai a ba ko da yau sai ka ga ya gaba da take ku ni waje ne kullu ko me yake to ya ga baban da yake da yau abincin da ta gudu gida ku rake ta koma yake kau ku kan wani abinci ya yi ne da kenan duk abin da aka lura da shi shine idan yana da shi yana in kuma ba ba gane ba ba haka ake ai ko kana da hali matan yanzu ka rika nuna mata yau na kare wa yau na dai yau za a tuna ba gobe ba ku ji a zauna lafiya domin da san lokacin da yake babu yanayi ne na rayuwa take sai a wata ɗaya ba a tsoron jirgi a gidansu ba kin buna da haifar da ke cikin su ba to shi yi sa muke kullum kan hankalin mata su lura da wannan yanayi in dai wuce ba mugu ba ne yawwa wanda zai je waje ya ci balanku ya kyale su ba wani a'a duk wani lokacin da ya samu ya wuro cuci ba zai kawo shi sa muke fara mata su daina fata maza ne dalili shi ne duk inda ya je ya dawo a kan shi akan ku ku iyalansa akan ku aka bata ba su amma ba ta yi saboda ku yayi wallahi dan ya nemo muku abinci dan ya kaza dan ya kara mutuncin ku yana da ba hanya wani zai sake shi saboda kawai sai ma uba ta duk wannan abubuwan wannan dinkin sun da zai dawo gida duk wannan abubuwan ana buƙatar mata su bance su da kyau sai a zauna lafiya amma idan ba ta fahimtar wannan to ba za a zauna lafiya ba a gane cewa rayuwa ta yi tsada ne ba kowa zai iya siyan buhun shinkafa ba da mijinki yana iya shigo da buhun shinkafa yanzu ba zai iya ba sai dai ya awo saboda albashin da ke sani cewa bai karu ba sannan komai ya kai shi sa kullum muke zargin yan kwadago wayannan LLC da LLC suke kowa gaba ɗaya a wajen mu kawai gaba ɗaya interest expenses suke wajen zai ɗaya jiran zuwa da sun ga an zauna an biya musu bukata ya tsari amma wani tsari gwamnati har da duka yan siyasa da shugabanni duk ko su ne wa wanda an shiga wahalar mafiyar ba ku yi strike ba an zo an lallaka ku kun koma an je abin siya tashi komai ya ɗaga ga harkar boko haram ga insecurity duk gaba ɗaya da ruwanku amma wayan duk kun zo kuna albashin da an kara muku masifa ba ku je ba mai mu da ba mu haƙi gwamnati mu ba yan Najeriya wani mu ba yan Najeriya ne muna buƙatar to abin da muke buƙata shi ne gaba ɗaya a wani subsidy din na bisa ba da iyayen su ba yan kasuwa da sun ji an ƙara musu ya koma ɗari hudu da wani abu yanzu za su ƙara wa komai za su kuɗi inflation za a samu saboda haka ba hankali a cikin wannan abubuwan da ake babu a yi abin da kowa zai samu sauƙi asibiti mu daina jan wahala in mun kai saboda magani ilimi ya daina wahal da mu ga ilimin nan kuna kallon su wanda yake a tattar ku tambaye shi ku an kaje ilimi fiye da yadda kuke tsammani abinci gwada ba wurin da riga Allah bayan ba ba iya noma wanda muka noma din yan China da India su suke zuwa su ciya za su ciye gaba daya saboda haka irin wannan abubuwan mutu ne a gaban mu ba wani abu ne wani albashi ku kai sai ya albashi amma idan kuka zo suka yi kuna ji kuna gani suka yi wannan azumin da yake sai dan gada ne yake zan suka yi sai ka fita in ko ba haka ba za ka yi mun laka wa yawmun alayka yau ka ga ka fara biyu ka ga ba ko ko ka biyo bazar kwala bazar kwala ka kai da ta ciki ai sai kuwa ka biyo da ka kai da ta ko ka rika ba yara suna so ka suna jan kunu a haka duk wannan dabarun ko ba san da tun da ba dan bene da gamman ne amma ba zai kaila ya da samu kana tsotsa kunan da kana hada da zakin bazar kaila wannan mutanen malam Allah ya tsoro ni buri na kullun addu'a da Allah ya sa talaka ya dani ya bayyana in da ya zo ya da rawakai shi ne kawai addu'a mu kullun Allah ya gane da mu mu gane wa'annan mutanen kan su ce to da rubu da ɗan amma Allah ya kada wani dan ziyara ya za ka rika rawa kai in ka da hankali ko za ka so ka so iya na bai amma wani yazo akan ka kubata da wanka ko abokin ka saboda wani dan ziyara kar kai kin bukatar ki a gaban kin bukatar yawa wannan ra'ayi ne ko ma gadi ne da kai a ko da zaka ta fito amma sai ku fada da kawai sai ku fada da gudu da ɗan uwanka a kan matarka ko sai matarka ne kawo zan wanda ya suka zaro ka fito fili haka gidanka za ka yi to sannan wannan shugaban da zai zo ba mai keno a yanzu wanda suka gama son shugabannin da aka yi duk ba sun gama zai sun wuce wasu ne a kai to da aka kama da aka lokaci sai kwantar gidanka a kan abin da zai za ka samu alfana a cikinsa ba irin wa'annan ba amma wallahi ba mu ne a gaban su ba to saboda haka wannan shine to kaga na Aisha radiyallahu anha ta gane ya yanayin annabi alaihi salatu wassalam فلم يدخلوا جيرو في كتبا فعرفت في وجهه الكراهية إذ نجاني واتو نجاني رجل سوء كما إذا فكر النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أتوب بعدين دعيني قلت يا رسول الله أتوب لك إذا ما تنقلوا سوا فقعت لك فقعت سوا idan da gidan ke dawo kika ganki cikin wani yanayi shi ruwa ke ba a kawo masa cika kawai abin da yake kawo abinci da ruwa ke ake in kika ga ba san magana kai amma matan mu ne yanzu kana shiga ranka ya fashi ba ta kawo abinci kuma za ta fara yin rubutu ba fa kaza kaga an yi kaza korafi sanin kuskure to ga da na ija shekarun da bai kai ta takwas ba amma ku duba ku ga da cewa annabi alaihi salatu wasallam sai kace tuba nake ba zan tattara hanyar amarya ce ba ta yi wannan ba shi za muka ce a dawo akwai kai wayan nan ba ya kame wuta akwai kai matan annabi da sahabbai ba ya kame wuta kace tuba nake yi atubu ila Allah wa ila rasuli kaji na tuba zuwa ga Allah kuma ina ni kauya ga manzansa eh dan Allah yake tubarwa manzo kuma sai ni kauya zuwa gare ma za a tunabta kace mai nauyi ka duba dan Allah kwantar da kai tace mai gida na me ya faru me nayi wani laifi nayi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الجمرقة كان بيتي ونن ونن فلان فا والله ما كان مجيزي يجيزي في وجه سيدي كي مطا كان يمتى وجه سيدي كان يقولو حتى ون يداو يا داو لأقول عيسي أما يجيزي ya shigo gida ita kuma unfortunately da rana an je mata jijjani yana da murna tana kalli salamu alaikum sai gida ka yake rabu da ni sai gida ka yake na ce ki rabu da ni ai kamata yake lalle farin ciki ki kalli damuwar mai gidan wallahi da ta masa je da ake gudu sai da take da kawai shi a gurin sa murna take an kore shi daga yi eh shi ne kawai kamata ya takura da na da farin cikin da sauraron da abuwarsa duk wani abubuwan ba su ya kamata a rika biya wa mata in ma za ku yi jin ku irin wannan ba wanda za a zo a je yarinya a gida ne babu da tayi har a gaba yari ɗan kuma yake tana goma sha uku tana kallon wannan jirgin ita ba tunanin ta kenan ta zauna a irin wannan gidan yawa ko a gabo gidajen manyan masu kuɗi haka suna zuwa ko a gabo hotel a je a gidi a wannan gidan kullum magana da nake ita ta yi wannan zaman auren ta fito ya za ta koya miki ga wanda ta iya zaman aure na na riga ga shi nan kun ji mai take laifin mai nayi ya ma'aikin Allah sai ce wannan fulan kulki sai nace ikkiraitu halaka litaqauda alaiha take cewa da Allah kai na kiwo wannan gariga jama'a kai irin irin da baka sani ko yawa irin da take kai na kiwo wannan gariga jama'a kai wa tawassala hada nan karka ka jingida irin da zara ko nan ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي إن أصحاب هذه السور يوم القيامة يعذبون فإذن من هو جاوانا وهوتنا رانا في القيامة عذاب الله المسلم فيقال له لا أجل سوء أيما كنتم كنت رايا أبوا لوك عليك الدنيا وقال فيه إن البيت الذي فيه السور لا تدخل الملائكة كلا ليس لغيرهم وين وجنا ملائكة هكذا من فلا سيئين ملائكة رحمة أما وإن عليكم لهذه الدينة لكم ملك الموت هنا كوئنا كذا ko gidan su ba burki kai ga zai yi saboda haka ban da wannan hadisi na gaba na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladina yasna'una hadhihi suwar wa dhikrin wannan butun butun yu'adabuna yawm al-qiyama za a yi musu azaba ranar al-qiyama yuqalu lahum ayyuma kanaktum za a ce da su kura yadda abin da kuka halitta a duniya kuka sassaka an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله مفيا سنن عذابا نمجاني أقول الله يوم القيامة رانا القيامة المستويرون ما تتكتع ما تين بجل بجلي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن عبد الحسن قال كنت عند ابن عباس yake na kasance wajen Abdullahi da Abbas wata rana sai a dawo rajulun sai wani mutum ya zo masa fa kala sai ya Abu Abbas ya Abdul Abbas inni insani ni mutum ne da inama ma in ke filin sana'ati yadi rayuwa da ina rayuwa ne da aikin hannuna an fahimta da kyau ko da aikin da hannuna ya yi da shi nake rayuwa ba ɗan kirkto ba ne wa inni asnawa hadihi tasawir yace ina yin wayannan bujin bujimin فقال ابن عباس يا عبد الله بن عباس يجي لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول يجي ما ابن ده زن جاي ما sai abin da naji annabi ya tafi ya faɗa duk abin da kaji daga baki na to annabi ne ya faɗa ki zan gaya sai yake man sawara suratan duk wanda ya zo yayi mutum mutum fa inna allaha mu'aqibahu hatta yanfuqu ko ya kuka biya biya ruwa Allah bai ka azabtar da shi har sai ya hura wannan abin da ya sassaka rai eh ka ka ka zo ba rana kenan da ya ka ade ba eh kwarai kuwa kira da ranar da jake ko walaysa binafikin fiha abadan shine bai zai hura wannan abin rai ba har abada farabar rajulu rabuwatan shadida nan da nan sai wannan bawa Allah raba shi ne malamai suke ta bayanin akan me wannan raba din take ne ana saba wa rabu huwa maradu nan da nan sai wata irin rashin lafiya ta same shi abin nufi sai ya fara wani abu kamar bai farfadiya ya rika wani numfarfashi eh ya rika numfarfashi nan da nan da ya shiga wani yanayi ya samu kunci na rayuwa ya kumbura yanayin da ya canja gaba ɗaya da sai ce wasbara wadu fuskar da kai faɗo faɗi yana cikin damuwa abin da ya shiga wani irin tashin hankali wakala da yake wai a kai canta in amai da illa an tasna an tasna da akwai da abin da ne ne yake gaba ɗaya ya ba da yau kamar Abdullahi Abbasin da ma ya faɗa shi ya aka da ya kumbura ya shiga wani yanayi sai ce sai har da wai har kamar da za mu kalla la gabara a wuta dalla gabara ta kalle shi dalla irin wannan abu ina bai ta illa hadda na a don ba ka kawace kai ba lai ka bi hada shajar na wuri ka inda gafare da zane to kaje karka zana mujiya ko kuma kulli shay'in laysa fihi ruh ko da abin da bai da rai kaje ka rike yi da abin da bai da kaza da gida kaza da ruwa kaza da kaza ko da da ruwa kaje ka yi amma ban da abin da rai kaga yan ata aljizani suna saka mai wuya ana bi wurera ne ana bi sura kana abu wurera da abu sura yace sura yace da dalci ba abi abu wurera fara bil madina ina abu hurairah mun shiga wani gida a madina fara ala mutawar yusawar kawai sai ya hango a saman gidan ga wani ne sassaka irin yana sassaka butubutun kala da yake da mutu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko yake to da rai da annabi yana cewa wa man azlamu mimman da ba yaqulu takalki babu wanda ya butalinci fiye da wanda ya dace shi kwaikwai irin halitta da da Allah bal yaqulu habba ranar kiyama za a zo a ce da su ku halitti kwaya waje ku ko zara ku zo ku halitti kwaya zara in kun yi ta ba kuma za su iya ba har kiyama ta kai ko kuma har a ga mai wuce azaba shi ne malai ce masara habba abin jinsa ce kwaya ta abinci zama a ɗin kuma kamar ɗan kiyashi in mutum ya yi zuwa da ɗan kiyashi ba ne mutum aikin Allah ne duka wannan babu karatu tiladatu da yake da jira ga bakin bayi babu da yake magana akan cewa makaruhi ne a rata sarkiya an gane ko wani abin da suke daura wa dabba sai kamar laya a raya ta a daura ta a cikin wato wuyan wuyan dabba ana abin yi bakirin al'ansari shi wannan abu bakir al'ansari albazini shi ne kai kaisul akbar bin ubayd bin al-harith ibn amr al-jadi bin awf sunan take ya yi rayuwa doguwa ana fada ya yi tsawon rayuwa a rayuwarsa ya rasu ne a shekara ta 63 wasu na da suka ta shekara ta wato 40 bayan hijira ya rasu akwai tsakani wajen lokacin rasuwa Allah wuta da ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ba ya tsari yana tare da annaba ne da su kira a wani sashi na tafiye tafiyen annabi wannan su bi maridi mutane suna kwanciya makwancin فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا كان يأيك أول أيك سوى أن لا يبقى في رقبة بعير كلالة لمجر kada wani daga cikin majalisar nan ya bar wannan karfiyar a cikin wuya kowace dabba ko a cikin au kiladatin ko kuma ya bar wata wato karfiya a cikin wuyan dabba illa ko ya ba ce an yanke ta annabi ya hana daga ranar na'am babu jawabi wajen yin hayawan babu da yake magana kan cewa ya halatta a yi wa dabbobi alama gairu adami shi gairu wasi an gane ko yawwa ba dan adam ba ba dan adam ba a zo a yi wa dabba alama gairu adami ban da dan adam shi gairu wasi shi zama ta barban da fuska shi ne a nan za ku malaman hadisi da sauran malamin suna bayani akan wannan suna bayani akan wannan da ake yi ne sunan da kulli ko kyautawa ta ga in ka kalli wajen wasu garuruwan sai ga gaba sai ba gurin da za ka a tura hannu a fuskan mutum amma yanzu ba da sauki kusan yi yaro in za ka ne wannan da yawa ko to sai dai wanda ba shekara hamsin baya amma dai shekara talatin ba da za ka ya yi karanci ko kuku ya zanje na ka wanda za ka gani ko irin wanda ake cewa na fulani ne za ka yi su na siyo da andera da andera bai bai har yanzu suna yi yawwa kaga su ma ai da suna yi da yawa da kuma yawwa sai garin wannan eh ba jira ba juna ba da juna ba da yawan nan tun da rikodin ake yi su zai da haka irin wannan wanda za ka ya cika fuska in aka yi jariri da kalla a lokacin kana da tausayi sai ka yi kuka gaba ɗaya fuska a jikin ko wannan shi ne wannan shi bi wato shi ne shi na abin zakati da kuma yadda annabi ya zabara wajen wato wajen ba da zakawar jijiya da kuma ko dabbobin zakka da kuma jijiya tara قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون أما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحج من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية هذا الكتاب هذا هو بلاك بدرنت وجاء جدوا كبار الجزية أن يدينهم الساجدين فأتاهم بشارات الجزية إذا كربت جديا أنا أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم لو قلت أم سليم ما يجي أنا شرط أم تعالي قالت لي يا أنا سيدتي لي يا كهرة انظر هذا الغلام تكلوا أن تدوى وكل دولنا يا رب فلا يصيبن شيئا كان عواجي كوما حتى تكتوى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل في هل كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحنكه يوم التحنيك abu tarif shi ne taura da dini a kan lazo alaka wa yaro a bai wannan sunna shi ibn gairi ya ga a cikin dogatul wajib da akalin mawdu yana da mujalladi biyu ya kawo wannan a cikin sunna da ake wa jariri mun faɗa ana yin tarihi ne ga wanda ka gamsu da tarbiyyarsa ba dole sai kai ba za ka iya cewa wani yazo wani ya zo ya wa ɗanka ta hannu ko kai ke da kanka amma a tabbatar wanda zai yi din na farko ne da gargaɗi sana abu da biyu yana wanke bakinsa yawwa idan magoransa dai bai girin wa girin ne tutar Najeriya har ku bai zane shi din da karkarsa domin zai sa wa yaro bayro zai sa wa bayro shi ya riga daga nan yaro ya samu kwaɗai kuwa wajibi ne a kula da wannan Rujeji, ba ga dautu biyu nan san mako na tafi da hawa ta kasa haka ba. sai da huwa fi haidi sai na kama annaba wata gona shine haidi wa alaihi qamisatun qurayshiyya yana sanye da wata riga an gane ko wata ake yin dangara da zuwa ga garin horai ko kuma aka ce wani mutum ne rajulun min kaza wani mutum ne da yake sassaka riga sai ake dangana riga da shi an gane kamar da za a ce riga ɗar guntuwa to idan mutum ya fara kirkira irin wannan abu ai shi ma za a saba wa rigar sunanta ko to shi ma haka wannan horesiya din sunan mutumin ne horai rigar da horai ya sassaka a tare da shi akwai ta ko huwa yasimu zara yana kai alama irin wani alama da suke a bayan dabbobi allazi kalima alaihi kirmati yana yin alama a jikin dabbar da aka bashi a fatahu makka lokacin da aka dawo daga fatawa makka to abin da aka samu shi dakka da aka bari sai ke mata alama a baya domin yana jin bambance ta da sauran dabbobin ta to shi ne yasu mubara yana yin alama a baya ayyu awadu yu'minu bi ibla bil kayy yana yi wa kuma da alama da ta hanyar sakiya zai sa karfe a wuta ya masa alama a baya cewa zai sa fa a misali ya masa ka yana da gumfata ubanka ya gane cewa wannan da ko kuma wani abu ne yake ba da wani to amma an nuna mun lokaci yayi ko zamu da abubuwan da muka gada daidai Allah ya ba mu da yarda wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana ai na ga dama da shara hadisi ko uku sun kaga mun abin nan mutum ne kowa dai da suke gani to ne mu kara da za mu tashi kitab sabon kitab za mu eh ta buku domin a gura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna da kwala da sunan sa kyawawa da kobin da masaukaka Allah ka bar da kasar mu lafiya jihar ma Allah bada kusin kirki kan dokar da su kwanciyar hankali a cikin ta waɗanda suke mana wasiya da ake yi na alkai ya Allah ka biya musu bukatu kun ci rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yayi mana muna roƙala da sunan da kyawawa da tsohon da muka kusa akwai wani bawan Allah da yake cikin wata damuwa muna roƙon Allah ka yayi masa Allah bada kusin kirki ka ba shi mafita da ciki da abin da yake jin tsoro Allah bada kusin kirki ka iya masa muna da bala da jina da kyawawa mu kuma Allah ka tsare mu ka tsare imanin Allah ka sa mu gawa da duniya lafiya akwai wannan tambaye kamar idan ka ji ko cewa bayan assalamu assalamu alaikum mara Allah ya kara lafiya malam ne hukuncin masu programming din AI artificial intelligence ko rabo da ake amfani da su a kamfani saboda ayyuka ba ana yin kici robotin ne mai kama da kudin mutum ko ko haka za a yi ban sani ba eh kamar mutum sai amma yanzu a hadisin da muka biya na haka ne menene menene wato ya tsare wannan robotin da ta kawo yanzu eh shi ba gida ba ne yawwa saboda haka ka ga wannan kawai tarihin da zaka cewa ko da a gida ba kai ko ce ba ka tarku da mala'iku rama ko saboda haka za a iya ajiye rubutun nan amma mu mun san ne hadisi annabi ya ce bana duk gidan da aka aje wato mutum mutum ne ko kuma ko kuma me ake kiransa kare a gidan barayi ko rama ba ta shiga to amma za mu duba mu gani za mu ji ne malaman zamani suka faɗa musamman don duba fatoyin irin su malam Usaini da bin Baz mu ji ne suka ce amma ni ban san me aka ce akan wannan domin ana ta magana wai nan gaba ma shi sa ake so mun tara ku dawo ne da kuri wani babban ma'aikaci ya ce wa wani so ake nan gaba ma'aikata a daina ciwo su kawai rabot ne za su rika aiki a ta'a ministry in za mu ke tafiyawa sai a rage yawan musulmi eh eh da wannan rabotin kaga wannan kwashen burari yake ne ba lalle ne za su bada fasawa amma shi wannan abin da yake mana cewa gaba ɗaya ne tsarin ba da ake so ko da ne bambanta karɓa shi ne ba za ta iya ɗaukar nauyin mutane ba ma'aikatan ba da suke yanzu su kuma yi kwasan ba zero ka three point wani abu kwasan ne na ma'aikata a Najeriya su ma hau sun mata yawa su kan ba wallahi su ma sun yawa ba ko kada ka shine wani rakirin da muka je bara yake gaya mana wannan sun yi wa suke su fita ƙasar wani saboda haka wannan shi ne wannan ne ya gabana ne halittin da wallahi ban sani ba ni ma zan tambaya shi ban gani ba wannan kuma bayan kallaba Allah ya kara lafiya da tsawon kwana akwai wani hadisi da yake bayani akan yin salatu ibrahimiyya da addu'a a cikin tayyiya oke akwai tambaya akwai kan makaita akwai hadisin da yake bayani wato akan yin salati ibrahimiyya da addu'a a cikin tahiyya ta farko a sallah idan akwai hadisin liman zai iya yi yayin da yake yin sallah idan na fahimce shi da kyau ai shi magana da aka yi dama gaba ɗaya imamu jafi ya ce duk sallar da za ka yi ko sai da kai ya ce ko da kai ya ce idan ka zo sai ka yi wa annabi salati ko ta yi farko ko ta biyu imamu malik ya ce sai kai yadda za ka yi sallama ni na muka zuwa da ra'ayin sai imamu jafi kuma shi malam ma Muhammad Nasir bin al-Albani ya kawo a cikin shi asalin shi bakin salatin ne saboda haka ya yi ayi annabi salati in dai ba liman da yi miko ba kafin ka gaba shi ne zaka bi amma na fi gamsuwa da cewa duk sallah da aka yi tahiyya to ayi annabi salati a bayan ta to mu hadisi da yazo ya nuna ba cewa da abin da za a yi a tahiyya cewa za a yi tahiyya a yi salatin annabi har wato ba na farko ba wani inda ba inda hadisin ya bambance ba cewa wato sai yadda za a yi sallama da abu imam malik ya raka aji za ka yi sai sallama ki ne za ka yi sai ya kai addu'o'in da ake yi amma idan za ka miƙe sai ya miƙe to sai ya kawai ake ba a ƙara komai amma ko shi ma imam malik din bai ce idan kai kuma sallaka ta ɓaci gaskiya na mun ce babu jari ya bi kwari ni a fahimta cewa ai wa annabi salati domin hadisin bai ware ba cewa an yi kai ya ai an salati annabi saboda haka to kuma kai ne haka talaka ne ba promotion sai wannan ka ba ai ba annabi talaka ai ba annabi talaka to wallahi wa ala ila a sai an gama tayya daga tayya sai talaka annabi yawa daga tayya sai talaka annabi sannan sai wa neman sani da abubuwa guda hudu sannan sai roƙa abin da kake so ina dai ya karbe ki amma idan dai yar ta biyu ce a ta farko ce guda biyu za ka yi to fara ta salati annabi sai ya da salati annabi kawai ake fa addu'a ana addu'a ne a gurin da za a yi sallama kaga na ba da wannan gomunan dan ka gane cewa idan da raka biyu ce za ka yi duk wannan idan da raka uku ce ayya ta farko sai ya da salati annabi ne kawai amma sai ya kalli ra'ayi duka za a yi roƙi Allah abin da ake so wale ka kayyar mena du'a ma ja'a wannan wa Allah ya dace da اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء موتانا بدعاء برحمتك يا هادي يا سلام اللهم انك عفو تحب الأول واعف عنا muna roƙa Allah ya tuna ya tafiya wa Allah ya ba mu dafiya da albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya idan muke da lafiya Allah ka inganta lafiya wa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu da gaskiya Allah ka tsira mu da gafa ba su da kuma Allah ka wasu tsawon kwana da amfani muna roƙa Allah ya tuna ya tafiya wa ya tsawo mu da kawai waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su kuma a gaba da galan mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في مكانها وفتحها وارفع ذلك ربنا العلمون صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan ma zai gaji kamar